وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan biyar shekara ta 1437 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan biyu shekara ta 2016 miladiya darasi na uku a cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salatu wasalam za mu tashi aya ta da yake gudana a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adamarin yake sabuwar gandu Aram bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون muna cikin karanta kisar annabi yusuf alaihi salatu wassalam tare da yan uwansa da irin kulle-kulle da suka yi masa kuma allah da yake ta kare shi lokacin da suka tafi da shi falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi sun yi ijma'i za su sanya shi a cikin wannan rijiya mai zurfi mai tsawo mai duhu allah ya ce sai muka yi masa wahayi muka ce latunabbi annahum bi amrihim hadha wallahi zaka ba su labari akan wannan lamari nasu na kokarin halakar da kai da suka yi sai ka zo kana ba su labari wata rana wa hum la yash'uruna amma su ba su sani ba Allah ya ce mun yi maka wahayi don gaskata mafarkin nan da kai lokacin da ka ba wa mahaifinka labari inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin har lokacin da 'yan uwanka suka shirya maka abin da suka shirya na kokarin halakar da kai zaka zo kana ba su labari su ba san cewa Allah zai maka wahayi ka zama annabi ba kamar yadda Imam Mujahid yake faɗa bayan sun yi wannan sun jefa shi a rijiya rijiyar da ba a tsammanin wanda ya shiga cikinta zai fito Allah ya kaddara suna jefa shi sai dira akan wani dutse a cikin rijiyar kamar yadda malamai suke faɗa bai fada cikin ruwan ya sha ruwa ya halaka ba Allah ya tsare shi shikenan shi dai yana cikin wannan an ce yayi kwana uku a cikin rijiyar kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa duk da Qur'ani bai faɗi kwana nawa yayi ba sai ga 'yan uwan nan sun dawo wajen mahaifinsa ko mahaifinsu waja'u abahum isha'an yabkun sai ga su sun dawo sun zo wajen babansu isha'an a cikin duhun isha'i dare yayi saboda su ba da hanzari da uzuri cewa lallai yusuf ya shiga wani yanayi wata riwaya take cewa shi annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya ji kukansu shine yabkun isha'an yabkun sun zo a duhun isha'i da dare suna kuka dukan suna kuka abu mamaki duka suka haɗa baki suka ce mu shiga gida gaba ɗaya muna kuka ya ce me ya same ku malakum ya bunayya hal asabakum fi ghanamikum shay' me ya same ku ya ku yayana shin wani abu ne ya same ku tumakin ku ne da dabbobin ku kyarkeci ya cinye ku wani abu suka ce a'a to me ya same ku yana dubawa sai ga bai ga Yusuf ba sai ce aina Yusuf ina Yusuf sai dai kuka suke ta yi to me suka ce malam قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين sai suka ba shi ansa suka ce ƙalu ya abana dukan suka faɗa ya babanmu inna zahabna nastabiqu mu mun tafi muna harbi shine nastabiqu ko kuma muna ainihin wato irin tsalle-tsalle haka nashtaddu ala aqdamina suna guje-guje suna wasanni ko kuma suna harbe-harbe irin na maharba a daji wa tarakna yusufa inda mata'ina sai muka bar yusuf a wajen kayanmu inda mata'ina kayayyakinsu suka tara sai suka ce shi da yusuf shine gashi karami ya zauna ya jira musu wannan kayan in ji su da fada suka ce ka zauna mu kuma bari mu shiga mu ci gaba da tsalle-tsalle da harbe-harbe fa akalahu dhi'bu kawai kerkeci ta zo ta cinye shi cinye mutum gaba daya kerkeci ta cinye shi duka wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kafin ma ya ce musu ya yadda ko bai yadda ba ya amince ko bai amince ba sai suka ce amma kai wama anta bi mu'minin lana ba za ka gaskata mu ba ko da ma gaskiya muke faɗa ballantana ma kuma ba gaskiyar kuke faɗa ba an gane ko a'a to malamai suka ce a yaya yaya za su ce da shi yaqub a matsayin sana annabi baya gaskata mai gaskiya me yasa za su faɗi wannan malamai suka ce abin da ake nufi ai damun tun farko ya tuhumce su ko ba ka bane akwai tuhuma da ta gabata cewa in fa kada na bar muku shi ku je ku bari wani abu ya same shi suka ce a haba yaya za mu yi mu bar kirkeci ta zo ta cinye shi wa nahnu usbatun inna idan lakasirun to wannan tuhumar da ta gabata so ko sun kawo masa wani abu in dai sun kawo masa wani abu wanda yake zai kusan gaskata tuhumar to bare yadda da su ba ko da ku gaskiyar suke faɗa in ji su da faɗa ballantana ma kuma ba gaskiyar ba ne ba to ga abin da suka gaya masa bari mu ji me yace malam
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
bayan kuka sai kuma suka ɗauko rigarsa suka ɗaga suka ce kaga rigarsa nan ga ta nan duk jini ne a ciki alamar cewa kura ce kirkeci ta cinye shi amma bata ci rigar ba waja'u ala qamisihi bidamin kadhib sai gashi sun zo da rigar wato sun zo a jikin rigar Yusuf din akwai damin kadhib Allah ya ce jinin ƙarya bidamin huwa kadhib kenan jinin da yake ƙarya ne ba jinin Yusuf bane lalle ba jinin Yusuf ko jinin Yusuf ne ba jinin Yusuf bane Yusuf din da yake rijiya da ma kawo ta suka yi a jiki ko ba ga bane da kawo ta suka yi a jike suka ce wallahi muna can muna tsalle tsallen mu yaje fada rijiya to kaga wannan da dan dama dama ko ba ka bane ba malamai suka ce rigar tasa suka samu daman lokacin da za su jefa shi rijiyar nan sai suka ɗauke rigarsa in za ku yi tunawa suka cire masa riga da suka cire rigar ashe suna da manufa suka samu jini suka jike rigar ga baki daya sai suka manta kuma su yaga rigar ba manta suka yi shi da shi annabi yaqub yake ce ah wannan wace irin kura ce wace irin kerkeci ne ta cinye yusuf bata iya yaga rigarsa ba kwabe shi ta yi koyaya to shi yasa wai aka ce wani zaka tona ramin mugunta yawa ka je ka tona daidai tsawon ka ko yawwa kullum idan mutum zai yi rashin gaskiya to kafin ya yi rashin gaskiyar ya tsaya ya tunani akan rashin gaskiya wallahi wani rashin gaskiyar kana yi kana bayani ma kai da kanka zaka ce ka yi kuskure ƙarya ta yi ƙarya yaya za a ce mutum kura ta kama shi ta cinye shi kuma amma ko ya ga rigarsa ba ta yi ba shi na nabi yaƙub tuhuman farko da ya fara yi ya gane cewa kai an yi masa kulli an kulla masa wani abu shine sai ce kala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace bari dai ranku ne ya kayata muku shine sawwalat sawwalat zayyanat ranku ne ya kayata muku wani al'amari kawai ka duba malam annabi kenan mai kun yace gaskiya ku makaryata ne ba ku da kaza ba ku da kaza sai musu magana irin ta dattawa ta manya sai ce ku dai ranku dai ya shirya muku wani abu amma fa sabrun jamil fa amri al'amarina zan yi haƙuri ne kyakkyawan haƙuri ba abin da zan ce na zaɓi haƙuri kawai sabrul jamil shine haƙurin da yake babu kawowa kuka da raki daga baya la shakawa fihi ko ba'adahu wala jaza shine sabrun jamil haƙurin da daga baya ba za ka zo kana ƙorafi ba na gama yin haƙuri na bar wa Allah kawai to shi sa malamai suka ce shi sa don a nuna muku haƙurin ta gaskiya ne ya yi kuma ya bar wa Allah kuma bai zai tuntuɓi abin ba wa Allah ya bari sai dai Allah ya binciko masa sai ce wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah nake neman taimako kuma shine abin neman taimako alama tasifuna akan abin da kuke sifantawa ai asta'inu billahi ala sabri ala ma takdhibun zan nemi taimakon Allah da yin hakuri akan abin da kuke yi na ƙarya lallai wannan al'amari na barwa Allah tabaraka wa ta'ala Isa ta zo malamin tafsiri suke faɗa zuwa suka yi wato da kyarkeci kura suka ce wai wannan kurar ita ce ta cinye shi ko kirkicin nan ita ta cinye shi a wata isar ta malamai masu haskaka labari sai annabi yaqub sai ce kai kura kai ka cinye wannan kai ka cinye mun dana sai Allah ya sanya kurar ta yi magana ya take cewa tallahi ma ra'aitu wajha ibnaka qattu wallahi ban taba ganin fuskar danka ba ma kwata kwata ballantana a ce na ce sun jawo kura ba san annabin Allah ba ne Allah zai iya sa kurar ta masa magana daga nan ya gane cewa wato ba haka ba ne sai dai kash ya laita ina ma wannan a hadisi ya zo labarin kuran nan da ta magana ina ma da isa ce ingantacciya tabbatacciya da riwaya amma malaman tafsiri dai haka suke kawo ta ba hadisi ba ne qur'ani dai bai yi bayanin an kawo kura ba kawai dai sun zo da rigarsa da jini a jike sharkaf ya ce wallahu musta'anu ala ma tasifun to bari ku ji sakamakon wanda ya danganta al'amarinsa ga Allah a nan gurin ya koyan uwana darasin da zamu dauka shi ne duk lokacin da aka zalunce ka duk lokacin da aka cuce ka idan ka ga ba za ka iya daukan fansa ba to kawai ka ce ka bar wa Allah wallahi Allah ya yi alkawari zai taimake ka ka ce Allah ya isa tunda kai ka fi ƙarfina a nan duniya ko ku kun fi ƙarfina a nan duniya Allah ya isa Allah ka bi min hakkina Allah ka bi min kaduna kaga wannan maganar hadisi ya zo ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda aka cuce shi duk wanda aka zalunce shi sai ya daga hannu ya ce Allah ya isa ya ce ya bar wa Allah Allah zai faɗa zai ce wallahi la'ansuran na hu ba da hin walau ba da hin na yi rantsuwa da kaina wallahi sai na taimaki wannan bawan Allah ko da ku bayan wani lokaci ne so ka sha kuruminka kwantar da hankalinka duk wanda ya cuce ka kowaye shi in dai ka hada shi da Allah ka gama zance wallahi barinsa da Allah ya fi kotu ma kwarai kuwa ya ai kotu a ɗauki shekaru ko watanni ana ta yi watakila ma da ƙarshe ku zo ku raba asara a wurin Allah ku cikakken hakkin ka za a baka gam ba rage amma ba daɗi gajiyawa ne mutum sai ga shi gajiyayye ne a ce an yi abu ya ce ya bar wa Allah sai ga kasawarsa amma wallahi ba kasawa bane da za ku daure ku rinka bari wa ubangiji abin da aka yi muku to ko da za ku ga sakamakon Allah a cikin al'amura yanzu wannan malam ɗa ne aka kashe masa ko ɗa ne aka cinye masa ko ɗa ne aka ɓoye masa ko ɗa ne aka yi masa kaza kuma Allah ya jarabe shi da son ɗan amma daga ƙarshe ce fa sabarun jamilun wallahu almusta'an wa ala ma tasifu matarka ne ta kulla maka makaru fa sabarun jamilun wallahu almusta'an wa ala ma tasifin yayanka ne suka kulla maka makaru fa sabarun jamilun wallahu almusta'an wa ala ma tasifun gwamnati ne ta cuce ka وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ko ba ka bane ba idan kai hakuri Allah zai baka hakinka kwarai da gaske ba akwai masu amfani da kujerun gwamnatin suna cutar mutane ba da yawa kuwa da yawa suna nan da yawa an ba su aran numfashi an ba su aran kujerar mulki suna amfani da wannan damar suna cutar da bayan Allah shiga hakkinsu fasabarun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun ka rike wannan addu'a tana da muhimmanci Allah ya bamu dace arama mai Allah ya ce وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلاب وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون يوسف هنا تشكيريجيا yana zamansa waje at sayyaratun sai ga matafiya sun zo shi ne sayyara daga sara ya siru sairan ne aiki a sayyaratu matafiya alƙawmul musafirun sai ga wasu matafiya sun zo me yasa aka ce da su sayyara li'annahum yasiruna fil ardi saboda suna tafiya bayan ƙasa me yasa aka ce da mota sayyara sayyara li'annaha tasiru alal ardi ko ba ka bane ba shikenan kaga tana tafiya ban kasa aka ce da ita sayyara sayyaratun matafiya duka ana iya faɗan haka ko ba ka bane ba mutane ne waɗanda suke sun taho matafiya daga madiyana daga madiyana za su tafi ƙasan masar kamar yadda malamai suke faɗa sai suka bata a hanya fa akhtau tariq suka bata hanya sai kuma Allah ya sa suka yi masauki a kusa da wannan rijiya da aka jefa annabi yusuf salatu wassalam wata rijiya ne mai zurfi wannan rijiya kuma matafiya da makiyaya da mara masu wucewa suna zuwa suna ɗiban ruwa a ciki suna sha malamai suke cewa saboda albarkaci da Allah yi wa annaban Allah albarka da Allah ya wa annabin Allah ruwan rijiyar kansa sai da ya ƙara zaƙi da Allah ya saukar da annabi Yusuf a ciki shikenan sai suka tura wani ya je ɗebo musu ruwa fa'arsalu waridahum shine suka tura wani warid me warid alwarid a larabci shine alladhi ya taqaddamu rufqata ila alma'i fa yuhayyi al-arshiya wad-dala' wato wanda yake wucewa wanda idan ana tafiya shine yake yin gaba ya je nemi wurin da ake samun ruwa a sha ya shirya wa matafiya masu zuwa ruwa da yadda za su yi amfani da shi to sai suka tura wannan wari da hun don ya je ya ɗebo musu ruwa fa'adla dalwahu sai ya saki gogarsa kalmar dalu ana nufin goga addalwu ana nufin me goga sai ya zira gugarsa adila zirawa kamar ka ce arsala ne adila dalwahu yani arsala dalwahu fil bi'iri sai ya zira gugarsa a cikin rijiya kamar yadda laraba suna faɗa adlaitu dalwi ana nufin arsaltu hafil bi'iri ya zira gugarsa wato a cikin wannan rijiya yana zira gugan nan yusuf da ya ga igiya sai ya kamo ta ya rike ta gam ya jawo sai ya ji kai wannan nauyin fa ba na ruwa ba ne gaskiya nauyin dan adam ne sai ya leƙa yana leƙa sai ga yaro kyakkyawa matashi yusuf alaihissalatu wassalam kamar yadda ya zo a cikin hadisi um, hadisul isra'i wal mi'raj riwayar muslim aka ce annabi yusuf alaihissalatu wassalam an ba shi rabin kyawun duniya gaba ɗaya da allah ya yi kyau na duniya sai ya raba kyan gida biyu rabi sai ya ba wa yusuf alaihi salatu wassalam so yana ganinsa shi wannan warid din da aka ce fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu sai ce ya bushira hadha gulam ya bushira abin albishir ya wannan yaro Allahu akbar wasu sun jefa shi ya fada ya halaka ya mutu wani kuma yana cewa albishir na yi tsuntuwa na dace da yaro a cikin rijiya ya bushira haza guda yana albishir ya ce ga yaro matashi to sai suka fito da shi da suka fito da shi su waɗannan matafiya wa asarruhu bida'a wa asarruhu bida'a wannan wanda imam mujahid yake cewa wanda ya jawo shi din nan ana ce da shi malik ibn za'ir kamar da imam mujahid ya faɗa da shi da mutanensa cikin ɗan kasuwa sai suka ce a ai wannan gaskiya ya zama mana wata kadara da za mu je mu kai ta kasuwa mu sayar a lokacin ana sai da bayi kai kaji annaban allah ya kubuto daga halaka kuma ya fada ya zama yana ɗaya zama bawa kai suka ce wannan imamu suyudi a tafsirinsa da ya zo sai ke cewa abinda suka ce sai suka ɓoye lamarin yaron mana shi yusuf ɗin waɗanda suka suka suka sanya shi a rijiyar shi inji suyudi yan uwansa da suka sanya shi a cikin rijiya sai suka ce a'a wannan fa da suka ga an fito da shi sun samu labari an fito da shi wannan fa bawanmu ne gujajje fa gujajjen bawanmu ne ya gudu ya zo shiga rijiya ya ɓuya kai kun ku gane kamar zancen bayan an fidda shi waɗancan matafiya suka kama shi yana hannunsu sai kuma duk yan uwan annabi yusuf din suka sake dawa wa asarruhu bi za a wasarru din daga sirranta ne suka ɓoye suka ce ai wannan kamar wata kadaranmu ne bawanmu ne gudajjen bawa gudu ya yi je ya shiga guri ya ɓuya Allah sarki wanda suka jefa shi a cikin rijiya don su halakar da shi kuma yanzu sun dawo za su daɗa binsu su daɗa kama shi imamu suyudi ya ce yusuf ya kasa yin magana saboda yana jin tsoron karma su kama shi ma su je su daɗa halakar da shi kawai ya shiru yana kallon su malam in ka fada wani yanayi malam ba daɗi abin wallahi dan adam da kake ganin sa in ya shiga hannu to fulawa ma ta fi shi laushi in ka ga mutum yana farfarfar to bai kamu ba ne Allah ka raba mu da mugun kamu ina fata ana fahimta yawwa wasu malamai suka ce a'a asarrafu alwariduna waɗanda suka kamo shi ɗin su ne suka ɓoye lamarinsa wato suka ɓoye shi yusuf ɗin ga sauran matafiyan abokanansu kamar suna ganin sun samu wata kaya wata tijara da za su yi amfani da shi shine wa asarruhu bi wallahu alimun bima ya'malun Allah tabaraka wa ta'ala shine masani dangane da abin da suke aikatawa wasu malaman suka ce ai yan uwan yusuf din ne suka ɓoye sha'aninsa suka ce wannan bawanmu ne kaga wannan allah shine kadai ya barwa kansa sanin hakikanin lamarin cewa ba bawansu ba bawa bane ba to sai mai bayan sun yi wannan kuma وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين bayan an kama yusuf aka ɗaure shi aka mai da shi bawa su waɗancan suna murna sun tsinci yaro bawa su ma waɗannan suna cewa ɗan uwansu ne bawansu ne da ya gudu sai gashi an zo an sai da shi yusuf ɗin nan sharauhu suka sai da shi bi samanin bas da kuɗi mai arha haka imam ibn kasir ya ce bi samanin qalil albaksu a larabci ana nufin annaksu tauyayyen kuɗi arha butuwa lata can Allah ce wala ya kafu baksan wala rahaka so kuɗi tauyayyen kuɗi da yusuf ya fi daraja wannan kuɗin imam mujahid da imam imam muqatil da imam dhahak suka ce bi samanin baksin bi samanin haram suka sai da shi da kuɗin haram suka ce saboda me kudin da haram ne duk wanda ya dauki da ba bawa ba isai da shi ya ci haram so wannan kudi da aka sai da Yusuf tunda ba bawa bane ya zama haram kenan shine bi saman al-baks an ce da shi al-baks ne saboda li'annahu mabkhusul barakati an kwashi masa albarka mabkhusul baraka bai da albarka a ciki darahima ma'duda wasu 'yan dirhamai ne ƙididdigaggu kawai ba su kai sun kawo ba an ce ma'aduda ne saboda kudin bai kai ya kawo ba malamai suke cewa a wancan lokaci duk kudin da bai kai dirhami arba'in ba ko irga shi ma ba a yi an zo kawai bayarwa ake ko kaya za a siya kula ko wani abu za a yi in dai bai kai dirhami arba'in ba to kudi ne bai kai ya kawo ba kawai sai a tattara a bayar inda an san bai kai arba'in ba wasu kuma suka ce ai adadin dirhaman ne baki daya kamar yadda aka rubuta daga abdullahi dan dan abbas da abdullahi bin mas'ud dirhami ashirin mutum dan adam a sai da shi dirhami ashirin da suka sai da shi suka raba a tsakaninsu su su goma dinnan suka raba wato kowa dirhami biyu kenan a nan gurin qur'ani ya nuna mana sun karbe yusuf daga hannun wato wancan mutanen ya dawo hannunsu kuma duk kaji can kuma an ce kura ce ta cinye shi to wasu kuma suka ce a'a mutanen da suka siye shi ne suka kai shi kasuwa suka bugar da shi da yawa malaman tafsiri haka suka faɗa suka ɗana shi a kasuwa suka sayar da shi dirhami ashirin annabin Allah a kai shi kasuwa a ɗaure shi a matsayin bawa kai malam shi sa za ga duk abin da ya same ka kai wallahi naka akwai sauƙi malam ƙwarai da gaske akwai sauƙi ce mutum mai matsayi mai daraja da yanzu gashi muna karanta tarihinsa jefa shi a rijiya kai wannan ba Allah ya nisan kwana bayan ya fito daga na a kama shi daga rijiya kuma ya faɗa kasuwar bayi to daga kasuwar bayi kuma za ku ja fada kurkuku kuma daga kurkuku kuma sai kujerar mulki haka rayuwa take insha Allah ta'ala ka bari su gama gara ka su casa ka ka ci azaba ka wahaltu kai dai ka jira in dai kana da nisan kwana za ka more daga baya in kuma ka da nisan kwana ka more a lahira wasu malamai suka ce dirhami arba'in aka sai da shi yusuf wa kanu fihi min zahidina su sun kasance su yan uwan yusuf wa kanu kanu din ana nufin ikhwatu yusuf yan uwan annabi yusuf fihi wato akan yusuf min zahidina wato mutane ne da suke kyamarsa suna kyamarsa kaga anan gurin shine zai karfafa mana kuma maganar waɗanda suke cewa yan uwansa din su suka sayar da shi لأنهم لم يعلموا منزلته عند الله فسمى تين سبا وجن الله شي suka kyamace shi wasu suka ce kudin ma da aka sayar shi din ma ba sa son kudin shine fihi min zahidina kanu fi samani min zahidina kenan saboda su ba wai burin su mane ma su samu kudin Yusuf ba a halakar da shi kawai saboda babansu ya daina ma maganarsa ko kuma a maida yusuf ya zama bawa ko kuma a nisanta shi daga mahaifin shi wai jama'an tambaye ku wai duka dan me aka yi wa yusuf wannan abu ha ban ba eh me yasa aka nesanta shi daga mahaifin nasa saboda me hassada da kuma kiyayya me sababin hassada da kiyayya saboda an ga me saboda an ga mahaifinsa yana son sa to yanzu wani darasi za mu ɗauka an kuskure ne baba kuskure ne uwa kuskure ne uba ya bayyana ƙarar ya fito ya nuna kaunarsa ga wani daga cikin 'ya'yansa guda ɗaya ko wata daga cikin 'ya'yansa yanzu wannan annaban Allah ne ga abin da Allah ya jarabe shi da shi uban annabi dan ma annabi a wani kauli yan uwan ma annabi kafin dai su zama annaba su kai wannan abu kaga ashe ba daidai bane dan ka auro amarya ka rinka son ƴaƴan amarya sama da ƴaƴan uwar gida ba daidai bane dan ka auro ƴaƴan masu ƴar masu mulki kame da ƴaƴanta kawai su ne ƴaƴa dan su ne za su zo su gaji sarauta nan gaba ba daidai bane dan ka je ka auro ƴar mai kuɗi shikenan rayuwarta ta zama daban a gidanka ita ka fi so ka fi son ƴaƴanta ita wacce kuma daman ladan noma ne mahaifinka ne ya maka karfa karfa ya aura maka ita a dole to shi yasa bari ka sakan ka mata ƴaƴanta ma baka son su akwai mutumin da zaga a gida baya son uwar kuma wallahi abin da ta haifa baya baya so kuma yaran suna ganewa ya fi haba haba da ƴaƴan wanci idan 'ya'yan wancan ne zai rinka daukan su yana musu wasa yana musu kaza ya fito waje sai musu kaza ya musu kaza amma kuma in 'ya'yan uwar gida ne ko 'ya'yan wanci ce bora ce ko mowa ce ko kulas da sun zo kai dab gurin mawa kaza ne ko dab gurin ke dab da gurin kullum yaran ki ba su da tsafta kaza kaza mala ana wulakanci a cikin gidaje sosai wannan karatun mata za su fi gaskata shi kuma za su fi gamsuwa da ganewa sai kuma waɗanda suka zama victims mutumin da watakila shi babansa haka yake masa yana ganin babansa ya mai da 'ya'yan kishiyar uwarsa su ne 'ya'ya a gidansa su kuma ya kyale su a gefe kurin yadda ka san tsautsayi ne ya duro da su gidan nan to ba dole su gaba da shi ba su gaba da waɗancan ba wannan yana sabbaba yana sababa ubaya ya kawo rabuwar kan 'ya'yansa a gidan shi kuma yana sa 'ya'ya su rinka gaba da junansu so ya kamata iyaye ku ji tsoron Allah ɗanka ɗanka ne da ɗan bakar mace da ɗan farar mace da ɗan ƴan wankan tarwaɗa da ɗan doguwa da ɗan gajeriya da ɗan budurwa da ɗan bazawara duk sunansu mai ‘ya'yanka don ko ba fiya wata ta sha ta haihu ba yawwa ko ba ka bane malam mu je malam
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
شكنا أن سيد يوسف كم أن كدا شيء أكاسوا أن سيد شيء ga wani kuma ya saye shi yanzu ku ɗauka kisar ga ta gangaro ga wani ya saye shi zai tafi da shi wa qala alladhi sharahu min misra limra'atihi wanda ya saye shi daga garin masar yake sai ya gaya wa matarsa shi wanda ya sayi yusuf ɗin da ya je da yusuf gida ya ga yaro matashi mai hankali mai kyakkyawar halitta sai shi yake gaya matarsa wasu malamai suka ce sunan matar ra'il wasu kuma suka ce sunanta zulaikha to amma dai qur'ani dai limra'atihi yace to qur'ani bai yi fashin baki ya faɗi sunan matar ba mai neman ƙarin jin zaƙin kissa shine zai nemi sunan matar ka san haka mutane a karam kalla ana da fatawa na bismillah da Allah yaya sunan matan nan da mijinta ya sayi annabi yusuf sunan matar muke so ban sani ba assalamu alaikum sai an jima to ai qur'ani ma bai faɗi sunanta ba ko ba ka bane ba akarmakalla karnuka dai suna da yawa a duniya da Allah yaya sunan karen nan na ashabul kafi baki ne bakin kare ne ko jan kare ne hello ina jin ka dan girman Allah ka ji me alakar tambayan kalan kare me za ka da shi kuma yanzu kai da zaka zo ka ce me sunan wannan matar matar mutumin da ya sai annabi su ba yau ma mutumin ba ba matar to sai aka gaya maka sunanta sai ka karu da me babu so akwai fatoyin da zaka ga ba su da wani amfani ko nan ma da malaman suke faɗa kawai dai a faɗa dai a sha labari ne in qur'ani ya faɗi sunan ya damu da sunan yana da muhimmanci ne amma duk inda qur'ani bai zo ya faɗi suna ba kuma manzan Allah bai yi bayani ba haka kawai ya fassara wa sahabbai so babu wani babu wani emphasis akai ba wani amfani akai ina fatan kuna fahimta yawwa na faɗi wannan ne dan kar wani ya kuskure wata ran ya mun irin wannan tambayar ato ko wani mutum kawai sai ya kira ka haka kawai malam sai mutum ya kira haka da maka lawo da Allah ina da tambaya ibnu juraij ko kuma juraiju da Allah yayansa nawa ne kuma matansa nawa ne ko kuma ya kira maka wani sahabi can boyayyen sahabi ba sahararre ba sai ce maka da Allah matansa nawa ne kuma nawa ne yan maka nawa ne yan madina sannan me sunan babban ɗansa kwarai kuwa ai mutanen wala in mutum ya ci tuwon masara da mayar kuka ya koshi akwai iya fatawa yawa to malamin da bai gane ba sai ta wahala kawai ba wani mai abu mai suka ce ban sani ba kuma wannan fatawar ba ta da amfani ba za ta kare ka da komai ba amma ka kara gaba shikenan in wani Allah ya taimake shi yana bibiyan waɗannan abun ya rike shi kenan karatu mai tarin yawa yaushe zaka zo kana haddace sunan matar mutumin da ya sayi annabi Yusuf sunanta aba akramakallah ga abubuwa da yawa da za a rike ayoyin ma ba su gama rikuwa ba matanin ayoyin ma ba su riku ba hadisan annabi ma ba su gama rikuwa ba ko ba gama ne ba ka je kana haddace sunan abin da ko sunan itatuwa a ba zai yi ba to shine sai yake cewa wa qala alladhi sharahu min misr limra'atihi akrimi matwahu wannan mutumin da ya kawo Yusuf gidansa sai ya ce wa matarsa ke ki girmama masaukin wannan mutum ki girmama mazaunin wannan yaron almaswa a larabci ana nufin maudi'ul iqama wajen zama ma'ana ki kyautata wajen zama wannan yaron tun daga yanzu abubuwa sun fara bayyana kenan ki kyautata masa abinci ki kyautata mai sutura ki kyautata masa wajen zamansa kuma ki girmama shi asa an yanfa'ana da sannu zai yi mana amfani shi abin da yake nufi mu rike shi mu kula da shi za mu zo mu sai da shi mu ci riba mai yawa in mun zo sai da shi zai yi kuɗi wannan yaro ko kuma idan har ya girma ya kai wani matsayi in mu kuma mun tsufa zai rike mana gidanmu zai taimaka mana saboda mun ga yana da nutsuwa aw nattakhidahu walada kai kuma mu rike shi a matsayin dan mu kawai na tabannahu mu yi mai tabanni kawai mu juya mu mai da shi mu ne uwarsa da ubansa kawai a manta da iyayensa gaba ɗaya mu wannan shine dan mu kawai tab wa kadhalika makanna li yusuf Allah ya ce kamar haka ne muka bawa yusuf kafuwa a bayan ƙasa muka kubutar da yusuf shine makanna duk zaka yi fasara shi makanna li yusuf muka kubutar da yusuf makanna li yusuf muka kafa shi ya kafu ko kuma makanna li yusuf muka fitar da shi daga rijiyar nan shine makannahu muka sanya shi wato ya zamanto kuma mai mulki mai kula da dukiyarmu makanna li yusuf a ina muka yi masa wannan a masar walinu'allimahu min ta'wilil ahadith kamar haka ne kuma muka kafa shi muka makkana shi a bayan ƙasa don mu koya masa fassarar mafarki tawilil ahadis ana nufin ibaratun ru'ya fassarar mafarki wallahu ghalibun ala amrihi Allah ya rufe ayan ne yake cewa lalle Allah shine mai rinjaye akan lamarinsa lalle Allah shine mai rinjaye akan lamarinsa lalle shine mai aikata abin da ya ga dama in ba haka ba yaron da aka jefa shi a rijiya Allah ya kubutar da shi daga rijiyar nan ya kubuto aka jawo shi a rijiyar nan igiya bata tsinke ba yana fitowa yana murna ya fito kawai kuma take daga fitowa yana ɗa sai zama bawa daga bawan na aka kai shi kasuwa aka sayar da shi kuɗi arha mutumin da zai zama annabi ya yi haƙuri yana shiru kamar kurma bai ce komai ba kun ji kisan nan an faɗi abin da ya ce ce ban yadda ba haƙuri wannan yana nuna mana haƙuri ana so mutum ya zama mai haƙuri haƙuri irin na yusufa kai yana da wahala wallahi ai alalƙali ya kamata ya ɗanyi motsi ya ɗanyi ma magana ma ya ce ni fa ban yarda da wannan abu ba ya za a mun kaza za a mun kaza amma ina Allah yana so ya kafa mana ya dasa mana wani darasi na lura to har Allah ya zo ya kawo shi wannan daga bawa aka kawo shi gida kuma ana cewa matar gida ki girmama shi bawan ka duba yadda Allah yake wallahu ghalibun ala amrihi walakin na aksaran nasi la ya'lamun amma da yawa yawan mutane ba su san haka ba ba su san cewa Allah shine mai rinjaye akan lamarinsa ba Allah shine mustaulin ala amri yusuf bit tadbiri wal ihatati shi yayi mamaye al'amarin yusuf shi yake tsara masa komai tabaraka ta'ala ya hana a cutar da shi duka a iran ku za ku kamar cuta ce haka amma dai ai ba a taba gangan jikinsa ba daidai gwargwado ya kubuta bai zama gurgubu bai zama makaho ba ba a kuma kashe shi ba abdullahi dan mas'ud yana fada ya ce mutanen da suka fi kowa jarantaka a duniya wannan sarki da ya yi zamani da annabi yusuf ko kuma wannan mutumi da ya sayi yusuf ya ce da matarsa akrimi matsawahu a sa'an yan fa'ana mutum na biyu shine yar gidan annabi shu'aib lokacin da take gaya wa babanta akan annabi musa ya abatista a jirhu ya kai babana ka ɗauke shi a matsayin ƙodago ɗan ƙodago da zai rinka mana aiki mutum na uku shine wa sayyidina abubakar akan umar lokacin da ya daure ya ainihin wato dora umar a bayansa ya zama umar shine mabiyin sayyidina abubakar haka imamul hakim ya inganta wannan riwaya daga abdullahi dan mas'ud a sharadin bukhari da muslim so ya ku uwana wannan yana nuna mana duk yanda aka yi da kai idan allah ya so sai ka je wani wuri wallahi sai ka je ko me za su yi ma suna maka hasada suna fada da kai duk inda suka je sai sun bata sunanka idan an yabe ka ba sa so so suke su rinka ganin wallanka so suke su ga kawo lakanta rufin asirin da Allah ya maka saboda kana samu a kasuwa ko wurin aiki Allah ya taimaki ka samu wuri mai maiko ba a so ko kuma ana ganin cewa Allah ya baka gona mai albarka ko kuma Allah ya baka iyali kuna zaman lafiya ga 'ya'ya ana ta hayayyafa ba yunwa babu talauci wani yana bakin ciki yana cikin damuwa ana nan ana ta kulla maka makirci da sharri ko kuma Allah ya baka ilimi kana amfanar da mutane wasu kuma ba sa so nema suke su tona maka rami su kifar da kai ko kuma ko kuma ko kuma ko kuma ko kuma wallahi tallahi duk inda Allah ya rubuta zaka je wallahi sai ka je Allah wadaran mahasani Allah tursasa hancin mai hasada Allah karba mu da ciwon hasada ya Allah ka isar da mu duk inda kai niyya za ka kai mu na ɗaukaka da daraja Allah kuma ka mana maganin matsiyata miyagu 'yan ta'adda masu saka kaya a hanya masu tona wa mutane rami su kifar da su ya Allah ko sun tona ka ba mu ikon tsallakewa da gudu na malam ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما haka dai وكذلك نجزي المحسنين Allah ya ta cewa yayin da ya kai ashuddahu yayin da ya kai karfinsa walamma balaga ashuddahu balaga muntaha shababihi balaga ashuddahu balaga quwwatahu yayin da ya kai karfinsa karansa ya yi kwari ko ba ka bane karamar dawa karaman gero idan bai yi kwari ba ka karfar iska idan ta zo kwantar da shi take sai ka je ka ga ci- shuka ka ta kakkare ko shanu in sun shiga take ta suke ba za su iya tashi ba amma dawa in ta yi kwari duk iska in ta zo sai dai ka ga ta dan kwanta ana lafka mata ƙasa ta gefe sai ta miƙe ko kuma kaga iskar tana kafa ta kwantar ta daga ta kwantar ta daga to kai ma haka malam idan ka kai kwarinka za su tura in sun tura sai ka dawo su dada turawa sai ka dada dawowa sai ka wannan yayi karfi ba baya tabuwa to haka al'amarin yake Allah tabaraka wa ta'ala ya bar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai da ya kai kwarinsa malamai suka ce lokacin ya kai shekara 33 kenan adadin shekarun yan aljanna kenan malam gaba ɗaya a aljanna iya ƙurewar shekaru 33 kowa kuma yan aljanna haka za a zama tsohon da ya mutu yana da shekara 230 in akwai to aljanna in ya samu shiga za a dawo da shi shekara ɗan 33 gaba ɗaya haka riwaya ta zo a sinar turmizi cewa da a ce ana haihuwa a gidan aljanna idan ɗan aljanna ya yi sha'awar ya samu ɗa in dan aljanna daga ya sha'awar ya samu da yana yin sha'awar nan a take kawai matarsa za ta dauki ciki tana daukan cikin dan za a haife shi yana haifa kawai sai ya girma a take sai ya zama dan shekara 33 kawai kawai sai dai sai dai sai dai sai dai sai dai kaga kaga zogi a gaban ka kawai malam eh ce gani na duro to amma amma aka ce ba a haihuwa a aljanna ba a me ba a haihuwa an gama haihuwa a nan duniya ne za a yi haihuwa ba ruwanka da biyan kudin jego yawwa ba maganan au yawwa ba maganan tiyata kowa za ka gan shi tas fes kuma da kwarinsa yawwa kai Allah Allah Allah kai mu ai ai za mu haɗu a can ko insha Allah ta'ala yawwa amma dai ku jira in na shiga na gayyato ku insha Allah ta'ala Allah ya sa muna da rabo Allah ya hada fuskokin mu mai zumunta a gidan aljanna insha Allah mu dage da sallah yayin da ya kai shekara 33 wasu malamai suka ce shekara 30 wannan shine iyakaiwa kwarin mutum kai in ka san baka kai 30 baka daina shigar da kanka cikin mutane masu ƙarfi kaji ko wani ashirin wani ashirin da ɗaya ka koma gefe yan jiniya sakandare ko yan sakandare kurum talatin talatin da uku to nan ka yanzu mutum zai ji shi ma fa da shi ake damawa daidai gwargwado to amma shi ma bai gama kammalar hankalinsa ba kam kam sai ya cika shekara arba'in a ai duk wanda bai kai shekara arba'in ba ai da sauransa ake har yanzu akwai wasu wurare da suna bukatar a musu gyaran wato gyaran kafa sitin hamma da kafare to kenan shekara arba'in in dai mutum ya kai shekara arba'in to sai dai in dolo ne kuma da ƙiƙini ita hauka dama ina jin akwai haukar a cikin kwakwalwarsa amma dai mai shekara arba'in ana ganin dai insha Allah ya ya kammala hankalinsa da ya kammala to amma aljanna babu tsufa babu gajiyawa yayin da ya kai wannan shekaru al'ashut wasu ma malamai cewa suka yi tun daga shekara sha takwas ne har zuwa shekara talatin shine wannan karfi din amma imamu malik an tambaye shi menene al'ashir ya ce lokacin mafarki kawai shi kuma in ji maliku a fatawar maliku walamma balaga shuddahu in ya balaga in ya fara mafarki amma dai da yawan malamai sun ce shekara 33 a ta ina hukuman wa ilma Allah ce sai muka bashi annabta sai muka bashi fiqihun a addini al-hukmu an-nubuwa al-ilmu shine alfiqh fi dini yayin da ya kai wannan matsayi sai muka bashi hukunci muka bashi ilimi muka bashi annabta muka bashi fahimtar addini malamai suka ce alhukumu isabatun fil qawli idan ya faɗi magana sai ya daidai ilimin fa shine fassarar mafarki to me bambanci tsakanin alhakimu da al'alimu akwai alhakimu ko al'alimu ko al'alimu al'alim shine malami alladhi ya'lamu al-ashiya'a alhakimu shi kuma alladhi ya'malu bima yujibuhu al-ilmu shi kuma alhakimu shine mai aiki da abin da iliminsa ya nuna masa wato ba a cewa ne hakim ne sai in yana da ilimi wato daraja ce faukal ilmi kenan idza sara al-insanu aliman fa sayakunu hakiman idza amila bima alima yayin da mutum yayi aiki da abin da ya sani sai ya zama hakim to atainahu hukuman wa ilman duk Allah ya hada annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wa kadhalika najzil muhsinin Allah ce kamar haka ne muke sakan kawa masu kyautatawa al-muhsinin Abdullahi dan Abbas anan yace al-mu'minin daidai yake da kace wa kadhalika najzil mu'minin kamar haka ne muke sakayya ga mu'minai wai kamar me Allah zai ta jarraban ka a hanya kai ta samun matsaloli ga malam nan a bayana ina nan watakila da zai baku labarin lokacin da ya karatu karatun qur'ani wahalar da isha lokacin da ya kolansa lokacin da ya neman ilimi wahala tashin hankali kamar mutum bai zai kai ba wani ma malamin wallahi idan ya zo dukan ka duka yake dukan da ba zai kamar ma bai zai rage ka a duniya ba duka na fadar hankali to sai a ta hakuri a ta tuka keke dukkan muna duk mun tuka kekuna garin nan ko malam barai da gaske da kekuna muka ta yawo muna ta bin majalisai na ilimi to kaji kaji malam kan shi yana gaba da shi ya shi hajjaki ma ya hau to haka ake hakuri wallahi malam jafar yana ba mu labari Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa rahama yace wallahi wata ran ne muna yazo ya ganne na ce Abdallah ce ai Abdallah kuna dalibta mai dadi ai ya ce lokacin da nake kamar kai nake karatu ya ce muna triumph ni nake zuwa na yi limanci a triumph na je na yi darasi na koyo karatu a wajen wani malami na na masar a nan wannan wurin malami su na wurin nan wannan wurin malamin masara wannan wannan markas ya ce nan ya dawo ga azumi ya zo ya hau tarawih shi kadai ya ta bugawa ya ce wallahi haka zai dawo idan an yi ruwan sama a fage ruwan sama duk ranar da aka yi ruwan sama kun san fage da yadda take mamalikon ruwa ko wajen masallacin triumph din nan ya ce wallahi a tsaye yake kwana a tsaye ya ce ɗakinsa cika yake da ruwa sai dai ta ɗebe littafansa yana ɗora a kan katako katifa sai dage ta rataye ta a kano a kano ya yi wannan zama ya yi wannan rayuwa ya sha tafiya da kafa daga triumph ya zo masallacin malam aminu din daga nan a tafi ina ne a tafi ya yi agaji wannan agajin da kake gani sa kayan agaji din nan ya yi duk yawon musabaka din nan a je wata ran a faɗi wata ran a ci wata ran a yi wa duka wahalhalu dai goma da ɗari wata rana insha Allah ta'ala zan zo in karanta muku tarihinsa na ilimi akwai wata fefa da na gabata a jami'an Bayero akan akan rayuwar Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala akan ilimi wallahi sai kai kuka insha Allah idan ban manta ba wata rana zan zo in karanta mana shi ku ga abubuwan wato za ka yi mamaki matuƙa matuƙa to amma shikenan kai kuma daukan da Allah ya bashi da ya bashi jajircewa ya bashi tsayawa sai ya zama kuma al'umma shi ake saurara me zai faɗa amma da kuma fa wahala ko ba haka bane ba wahala wahala wahala keke kafin ya samu kuɗi ya tara ya sai keke wahalar da ya sha keke mashin ma sai da ya je yo musabaka da ya je musabaka ne ya ci kyauta a musabaka shine ya hada da kuɗin musabakan ne ya je dan kararauta ya je sai dan babar din sai na hawa ya shayi wa malamansa wanki wanki da guga wallahi malaman a garin nan malaman da yake koya musu suke koya mai karatu wanki da guga so haka rayuwa take sai an yi haƙuri wannan ma fa duk masu daɗi ne wallahi idan aka karanta maka ka je karanta din shi ko malam abubakar mahmud gome rahimahullahu ta'ala ayyo abin tausayi so haka rayuwa take ya ku yan uwana dole ne sai mun sha wahala idan mun sha wahala kuma daga baya sai kaga Allah tabaraka wa ta'ala sai ba mu sauki to shine sai Allah madaukin sarki yake cewa walamma balaga ashuddahu atina hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka muke sakan kawo masu imani masu kyautatawa wani sati insha Allah za mu tashi ainihin kissar jarrabawa da Allah ya wa annabi Yusuf da shi da wannan mata lokacin da ta yi kokarin neman sa da alfasha Allah kiyaye wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh